وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha hudu ga watan Jimadal Ula hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiyya na ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na biyar a jerin giyar darussan littafin sannan muna cikin kitabul buyu'i littafi da ke magana akan matsaloli na sayayya ko cinikayya ko kuma saye da sayarwa bangare ne mai matukar muhimmanci saboda yana da alaka da kyawawan ɗabi'un mutum yana da alaka da tsarkin zuciyar mutum fada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sannan yana da alaka ma da imanin mutum haka ayyuka na ibada idan mutum ya kyautata mabubbugar abincin shi ko rayuwar shi to an samu tsarki da kaso mai yawa to za mu tashi babu khiyarat nan ne ko babi da zai magana akan zaɓi jami'in alkhiyar zaɓi da hausa ba zai zama zaɓaɓɓuka ba ko? al'intikhabatu shi su ake wa jami'i da zaɓaɓɓuka ma wannan khiyar ya sha man da intikhab intikhab kalma ce da ake amfani da ita a wajen zaɓaɓɓuka na yadda makaratiyya sai intakaba ko turushiha da sauran wasu musalahat ne da aka fi sanin su a waɗanda suka yi magana ko da siyasa islamiyya ko kuma siyasa demokaratiyya don an ce alkhiyar shine wani iko ko wani ƙarfi da mai saye ko mai sayarwa yake da shi wajen warware cinikin da aka yi ko mu ce wani yanci ne yancin nan na shari'a yanci ne na shari'a da ke ba da dama ga wanda ya yi sayayya ya warware sayayya ko kuma da ke ba da dama ga wanda ya sayar ya warware sayarwa su da ka kai da ka saya ka mayar da kuɗi a ka mayar da kaya a baka kuɗinka ƙarƙashin khiya ko kuma kai da ka sayar ka mayar da kuɗi a baka kayanka saboda ka hararo ko ka fahimci yanzu ma bukatar kayan ta muka bukatar kudin to sai dai ba yana sake bane babu kaidi yana da kaidi yana da wasu dabaibayi da suka kewaye shi na ka'idoji na addini dan kada kowa ya ce kuma zai shiga yayi abin da yake so shi yasa malamai sai suka rarraba shi akwai khiyar na majlis wanda mun yi magana akan shi a can baya akwai kuma khiyarul aibi zabi na aibi mana yancin warware ciniki musamman ta bangaren wanda ya saya saboda wani aibi dake ci akwai khiyar ma na gabnu eh kaye sai kaya sai ka fahimci a kayan ba su da wata illa amma an duki hancin ka dukan hancin da yayi yawa shi ma kana da khiyar koda koda da mai kayan koda ka bar kasuwar koda an kwana da sharaɗin daga sadda ka gane daga sannan za ka koma rikici a ce wata kasuwar ko sai sati na sama in zan fita kuma haƙƙinka zai iya salwanta sai dai ka haƙura da shi to nan zai mana magana ne akan khiyarul aibi din da shi ya buɗe magana sauran khiyarat din za su biyo baya inda sukan iya shigowa saboda buƙatuwar a samar da su a daidai gabar don kada a ba da dama mai sayar da kaya ya yi cuta ko kuma kada a bada dama wanda zai sai kaya a cuce shi wani shi ake ce ma khiyar khiyarul aibi shine zamu tattauna zai zai bude da shi yace bismillahir rahmanir rahim babul khiyarati yajibu ala man ba'a za'ibin ya wajaba ya wajaba ga wanda zai sayar da kaya mai aibi kaga bai ce man ishtara ba ishtara shine sayi amma man ba'a ko yabi'u shine mai sayarwa to ya wajaba ga wanda zai sayar da kayan da yake da aibi ayyu bayyinahu ya bayyana aibin in an ce aibi a kaya amrun ne nisbi ba dole bane kai ya zama a wurinka ba komai ba a matukar zai zama aibi a ɗabi'a ko yanayin mutane wanda su ne za su saya ya zama aibi ko da kai a wurinka ba aibi ba ne gina matsayinka na ɗanɗan kasuwa ko wanda ka yi gwagwarmaya da kayayyaki da yawa kai irin wannan ma yawa wani aibi ba ne a cikin wannan kayan kun siyar ma da wanda ya fi wannan muni to ka kai a wurinka wannan ba aibi ba ne amma a wurin mai saye fa kai kayan mu'amala da irin waɗannan uyub ɗin da yawa kuma kai yanzu ko tsoro ba sa baka ba sa tar maka da hankali kaya dan yana da shi kai baka shakkar kai amfani ko kai mu'amalar ka da shi da ce a to kai yanzu ba kai ne abin nan ba abin kallo ba a shi wanda zai saya auren shi ne ya yi ce kaya kaza a yadda amfanin shi yake akwai aibi ko kuma a yadda mazahar din shi yake aibin zai iya bayyana ta wurare da dama zai iya bayyana fi mazaharihi a ƙarƙashin ƙasa abin na aiki yadda ya kamata amma a zahiri aibi ne kana sayar da wayoyi sai wata ta faɗo sai ta ɗan tsage sai ka samo wani mai ka ɗan ɗiga ka goge sai tsagar ko sai ta ɓace amma kuma ba ta taɓa amfani da ita mutu wannan aibi ne aibun ne fi almazahar ga abin da yake a bayyane duk da ka yi dabara ka ɓoye shi to yajibu alaika an tubayyana hulil mushtari idan mai saye ya zo sai ka ce to wannan ɗan duba gilas ɗin ka gane ce an ban ga kuma ya ce ya tsage ɗazu na gyara shi wani mai muke amfani da shi in ka ɗan ɗiga ka goga sai ya koma normal to daga nan kuma shiru za ka yi kar ka yaba ka ce to amma kuma har abada ba zai tashi ba haba mana aibi ne ba sai kai mashi bayani ce haba ba dai ba a ganin shi ba ban kawai ban kawai kaza kaza ko kuma aibin ya zama fi maslahati shira'il mata aibin ya shafi manufar sayan kaya waya ce za ka siya sai zama ta rike network sai zama ba ta rike caji sai ya zama ba ta caji da sauri wani kaya ne za ka saya sai zama bai da ƙarfi sai zama kaza sai zama kaza sai zama kaza to in ya zama to zai zama akwai matsala wannan aibi ne a wajen amfani da za a yi da kayan to ko ma dai wani irin aibi ne aibin ko da wanda bai da alaka da amfani da kayan kuma bai bayyana a kayan ba amma idan kunni ya ji labari zai iya taɓa wanda ya saya to hashi sai ka bayyana kan misali kana sayar da sakan ɗin kayan sawa sai wani kuturu ya zo ya siyar maka da kayan shi saboda zai koma faransa in ya je zai sai irin nasu da babban riga da wani kaftani da wata hula to dole zo sai sai kai mai bayani saboda wani idan ya ji cewa rigar ta kuturu ce ya fasa sai to shi daga nan ne za ga malam maliki yana ba da ka'ida wanda kawai ɗan kasuwa ya gina a kanta duk wani abu da yake da alaƙa da kayanka wanda in ka faɗa wa mai saye sha'awar shiga kayan za ta ragu ko ya fasa saye aibi ne da dole ka faɗa kawai su malikiya wannan ƙa'ida suka baya kuma ƙa'ida ce mai kyau za ka ga yadda kayan na kuturu ne ko kuma wannan babban rigar ta wani mutum ne a nan yankin saboda in na siyar maka za ku iya haɗewa a wajen wani ɗaura aure ko kuma ka haɗe a wajen wani ɗaura aure da wanda suka san wane da rigar to har wannan kakan ba aibi wani aiko bata shafi kalar rigar ba ɗinkinta yadinta komai lafiya amma wannan sum'ar to sai kai mai bayani sai ka faɗa mashi to yanzu abin da yake so ya tattauna mana a nan idan shi mai sayar da kaya ya ci amana ya ƙi bayanin aibin wannan kayan ko don shi ƙila bai san wai wannan ba sai an faɗe su ba ko kuma a'a shi a ganin shi ba buƙatar a faɗa saboda ba cutarwa za su yi ba amma shi kuma mai sayan kaya ya je suka cutar da shi yanzu ina matsayin wannan cinikin to shine hukuncin da yake so ya tattauna mana karkashin khiyarul aibi yace yajibu alaman ba'a za aibi wajibi ne ko ya wajaba ga duk wanda zai sayar da kayan da yake da wani aibi ayyu bayyinahu da ya bayyana aibin wa illa idan yayi shiru yake bayyanawa sabata lil mushtari da khiyaru zabi ya tabbata ga mai sayi idan mai sayar da kaya ya ƙi maka bayanin aibin kaya to kana da zaɓin ka dawo da kaya to amma yau za ka dawo da kayan kai kuma kai ma an baka doka za ka dawo da kayan ne a daidai lokacin da ka gane a illar kayan ka zugo malin malin da hular ake ce maka kai ka samu siya rigan sarkin kutaren nan to kana ji take maza ka koma ka canza amma ka ce to bari mu dawo daura auren nan ya ci kuɗin ka sai dai duk da haka ba wai ciniki ba dawo mishi da kayan da kai ba za ku yi arsha ko wani abu wanda za mu yi bayani shi a gaba amma dai daga zaran ka fahimci aibin sai ka dawo da kayan in zai iya ka dawo da kayan nan take to sai ka dawo da su idan ba zai yiwu ba sai kai masa adana mai kyau in kasuwa kasuwa ake ci sai ka jira sai ranar kasuwa sai ka ɗauko kayya ba kai man bayani kaza ba ai wayan nan ba ta rike caji ai ba ta rike network ai rijiyar nan sautin shi bai da daɗi ai talbishin ɗin nan kalan shi bai da kyau ai kaza ai kaza ai kaza wayannan aibobin da yake faɗe sai ka dawo da su wajen shi daga nan sai ku warware ciniki hanyoyin warware cinikin ko gyara cinikin suna da yawa akalla na farko ya karbi kayan ya baka kudinka zai karbi kayan shi da suke da aibi da ya sayar maka ba tare da bayani ba sai ya dawo maka da kudinka gaba daya ko kuma kai ka rike kayan tunda kana so sai ka ce to shikenan ka siyar mana da wannan wayar naira dubu hamsin na je ba ta rike caji ba ta rinta bai da kyau kenan sai kira masana ita waya irin wannan idan tana da matsalar batir da rike caji nawa za a siyar da ita suka ce ba za ta wuce arba'in da biyu ba sai ka dawo mashi da takwas sai ka dawo mashi da takwas na uku idan kuma ya yafi ya ce a bashi a haka na faɗa maka ne amma dai ka gyara to shi kenan ciniki dai ya yi su da ka duwan da aka ɗauka a cikin wayannan nau'ukan to sun yi to shi ne yake wannan magana nan akwai dalilai daga ciki akwai hadisin ukuba ibn amir radiyallahu anhu wanda al-imam ibn majah ya fitar da al-imam daraqutni da alimamu hakim da alimamu tabarani yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa almuslimu akul muslimu la ya hillu li muslimin ba a min akhihi bay'an wa fihi aibun illa bayyana musulmi dan uwan musulmi ne kwabo da kwabo haka baya halasta ga wani mutum musulmi da ya ciniki da wani ɗan uwanshi musulmi na wasu kaya wanda a cikinsu akwai aibi face sai ya bayyana ma mai sayan kayan wannan aibin wannan shi ne suke ce mashi khiyaru la'aibi khiyaru la'aibi shi ne wa'incan bayanai ke biyo baya waɗanda za su kai ga ko dai a warware cinikin gaba ɗaya ko kuma a tantance arsha wadda ke tsakanin mai inganci da mara inganci tazarar da ke tsakanin sai a dawo mai saye da su ko kuma shi wanda ya ce bari ya zartar da cinikin amma dai a kiyaye cutar mutane babu kyau amma shi dai ya yata nashi to wannan khiyarul aibin ba wai kwatsam duk kayan da aka sayar maka da aibi bane da sai ya cika wasu sharuɗa sharadin farko shine adamu li ilmi bil aib bil aib ya zama da sadda zaka saya baka san da aibin ba wata karina bata bijiro ka gane cewa abin na da aibi ba misali zaka sai ce to kaje da ita gobe sai ka dawo mai ciniki ta kwana a hannunka kai caji kai tabe tabenka ka zo ko gama ciniki sai ban kwana biyu kuma kada ka ce ba ta rike caji baka da hujja su da kamata ka gane aibin idan kai baka gane ba mutum nawa ka tambaya shi maka bayani a cikin ahalul zikiri kamar yadda aka ba mu umarni fasalu ahalul zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma abuta sani idan ku ba ku sani ba sannan na biyu adamu ishtiraqil bara'ati min al'aibi idan ishtarata al-ba'i'u misali ya zamana sharadi na biyu shi mai sai da kayan bai sa maka sharaɗin cewa kayan nan lafiyar su nau ba ci to kaga kayan nan iya abin da na sani ba su da matsala idan ka san za ka siya ka dawo da su da wata matsalar da ni ban san da to shi kenan in ya sharɗanta maka haka kuma ka yadda shi kenan ko ka je ka gabata riƙe caji ba kai kaɗai ka taɓa asara ba kafin kai an yi a yau ɗin da kai ma wasu sun yi safe ma taka to kai ma sai ka dauki kaddara gwaji ne daga Allah madaukakin sarki sharadi na uku ka dawo da kayan daga gana aiya ka je ka kunna daidai za a fara match na club din ku sai ka gane ba ta rike taji sai ka ce bari a gama match din ha wannan match ai an yi match da kai ya ci kudin ka yi me yasa da ka gane baka dawo da ita ba ce wallahi muna da semi final ne to kuma sai muka yi duro aka ce gobe za a maimaita shi nake so tunda ka san sukarin din ta kuma na da kyau to a to ai abu ko dan wani abu ana sayin shi ko idan ka je shago ai za ka ga wasu kayan saboda zakin su ake sayin su wasu kuma saboda tsamin su wasu kuma saboda kyan ganin su wasu kuma wasu kuma kowane da yadda yake to kamar yadda muka faɗa wa'incan matakai su za a yi ko dai a warware ciniki ko a fitar da arsha ko kuma shi mai saye ya ce ya haƙura shi kenan wuta ta mutu wale kuma sarar ba a sheke ba
masu awo sun za su yakun za su gushi yanzu mutum gida a a ƙa'ida ko da littafai da matsalolin zakka ta biyu littafin da suke maganar zakka inda suke tattauna wai yaushe ake fitar da zakka ko ya waɗanda matakai ake bi kafin ake fitar da zakka da ka suna tattauna akan tan tsabtace tsaba wa'atu haqqahu yawma hasadi ƙarƙashin hasad ɗin za a girbe za a cashe kowane abu da gwargwadon aikin da ake mashi har ya zama tsabtatacce su da idan ka zo kana siyar da hatsi sai kai rashin sa ka so wani buhu wanda daga injin casa sai buhu sai ɗinkewa to duk wanda ya zo sai sai kai mai bayani to wannan fan har ka saya sai ka je gida mata sun gyara ba zai yi daga nan a wuce niƙa ba za ku ci tarkace za ku ci kashin awaki ma ƙila to wannan kai mai sayarwa ne dole sai ka aibi ne wannan dole sai kai bayani in kuma kana sai da yadi mai zubewa duk wanda ya zo sai kai mai bayani wannan zubewa yake a gan shi bau wani ban sha'awa zubewa yake kuma an hana washi karkai washi kuma inda aibi ka faɗa to kaga wancan dole ya ɗan kasuwa shi zai ɗauki wannan nauyin gabar in kuma bai son wannan bayanin shi kuma sai ya sheke shi kenan sai ya sheke sai ya tsabtace kaga idan mutum ma ya gaya mashi lafiyar talau wa alaikum assalam na'am eh eh
eh kuma ba ka fitar da ka tashi naka kana da kudirin cewa za ka dawo kana da cewa ya rike wannan ko ko sai ka tsara ka a nan ya rike ya rike wanda aka bashi rance shi ne ka zo ka yana nan wanda ka bashi akwai kuma a zuciyar kana da kudirin cewa za ka za a bashi zakka kuma ita ma buhu ɗayan eh za a iya cewa ya rike amma abin da ya fi halin girma a ce ya zo ya ɗauka sai ka shiga da ita can cikin gida ko in yi zo sai ka tuna mai buhun nan a to ai shi ke ai kawai a rike wannan ba amma ya je ya gan shi ila ma ɗin tun tsarar ya ɗaga yawwa ya yi hauzi kenan amma idan ka ce to na fitar da zakka ka samu buhu ɗaya wancan buhun yaushe za ka kawo da ai dama gobe zan zo da shi sai ka ce to in ka zo da shin ka rike in aka yi aka ba laifi matsala ce kamar ta zamiya-zamiya ana tattauna ta eh, amma akwai da ke halasta ko a bashi malam mai ali- malam khalil a cikin muktasar ya tattauna wannan matsala da akwai fuskokin da take iya wa- eh, halasta ko da aka wannan ya halasta za a iya mashi haka amma idan an san ba tauri yake da shi ba bai da wata matsala ya kamata a bashi wannan shi kuma ya zo ya biya wancan nan sai na ɗiyar damuwa ne in suka shiga za a yi biyu babu ko bai biya ta bashin ba ga shi ya ja an kuma subuce ɗaya ya subuce zakar buhu ɗaya ta zama zakar buhu biyu za a iya mashi waccan hikimar amma irin wannan shi wajen ba wajen ku je ku ba ta ba wannan ba shi ne ce muku eh hakan yake kai ma mutum shi hakan yake
to da za a ba- a ce to yaushe zai biya musamman in biyan ya yi daidai ko ya riga ma ya biya ya ce ka zo ka ɗauka gari ka ɗauka wani mu kai zama kana da kuɗi cewa an ya riga ya shirya tashi in so samu ne kai wadda ka noman ka ba da ita zakka akwai wannan musahabi ne amma abinda ka noman ka ɗauke shi ka bayar zakka shi sai ka je ka ɗauko wadda ya biyan kai kuma sai ka ɗauki wannan wato haƙƙahu yau mahasadihi shi abin kenan shi yasa za ga in ba lura ba ma ba a so a koma ba da kuɗi a zakka sai a wuraren da yake akwai lura kamar masu siyar da masara a gashi ita ma idan talakawan garin sun yadda su babu damuwa sai zai a balle ta duka sai a raba ta goma tun a gonan goyo nawa ne goyo dubu biyu ne kuwa man ɗari biyu sai a ware goyo ɗari biyu sai a raraba a ba magidanta wani ashirin wani talatin ko ya dafa ko ya sayar duk yadda ya yi ya kamata mutum ya ce ya ce ka kashi ko wani wani wani ya ƙara bashi da tsaba zai yi wani wani wani mutum ɗaya a bashi sau biyu a'a an misali kamar zakka Eh.
kuma kun ɗauko da na zo sai na ba ka zai je a nema dai wanda ya fi dan ai ana manufar bayarwar shine dama a rage radadi ko kar ta zama biki kuma kar ta zama biki amma kamar sha'ani na na abun girmamawa wannan dan mutun da shi zaka iya mashi amma zakka dai kam to a duba wanda yake kuma kasa kasa cikin wadancan jeren giya guda takwas a suratul tauba wa alaikumus salam wannan da aka ce idan mutum ya ba da zakka da zakkan shi ga wani aka ce kar ya ci abincin da zai da wannan abincin in kai ya san da shi aka yi to ya fara to kuma ina hukunci kuma wanda kuma ya yana min shi ba shi ya ce na fitar da zakka amma na yi shi ko ba shi ne da bunka a wannan daniya ce ba irin wancan bane ai yanzu sai dai ya ya kokari ya- ya ya fito da bashin shi ko ya zabarar da shi ce bashin nan kai kokari ka biya bashi bala'i ne je ka dauki buhu biyu ila yana bin shi bashin buhu ɗaya kaga sai ya siyar da ɗaya zo ya biya shi amma ba zai zo ya ce ya biya mashi bashi da da zakkar ba wancan bashi wani babi ne mai zaman kai in kana bin shi bashi gana ko zaka taimake shi ba ka je ka bada zakkar ka wani da amma ya kamata kuma a bashin mai yiwuwa bashin ya ya taimaka ya zo ya biya wancan bashi da yake bin shi na'am wa alaikum salam wa yake magana Ina da tambayar da malami ne na'am cewa shi ne ya ba wani bashin kuɗi.
eh To sai shi wancan wanda ya ba bashin kuɗi ya ce masa yanzu ya samu wannan kuɗin da ya ba shi bashi.
eh shi To shi kuma yana yana da niyan zai bashi zakkar buhu da zakan kuɗin da ya zakan kuɗi.
eh Shi ne yake tambayar zai iya ce mashi kawai ya eh shi yace zai iya ce mashi ya rike amma abinda malamai suka ce an so da a cikin wanda ya noman ya bayar sai ce ka aiko man da buhun wanda ya kawo zan baka buhun zakkar wannan ba dole bane amma mustahabi ne in yace to ka rike wannan buhun da zaka aiko da shi a matsayin zakkata ta bana shikenan yayi in aka yi haka yayi babu damuwa so da dama abinda ka noman ya zama da shi din ka bayar idan da wasu yanayi to shi ne ake ba da damar a karkata a wajen kuɗi kamar masu noman inabi kaga galiba ba na jin da inabin suke zakka ko ya zo da shi botiki botiki yana rabawa ɗaya bisa goma in ya noma na damina wanda ruwan damina ya ba wanda bai cika yi ba ko amma da inda ruwan sama ya shayar ɗaya bisa goma idan ban ruwa ya yi ɗaya bisa ashirin idan kuma baina baina aka yi rabi damina rabi ruwa to sai ya bayar da talakatu arba shine misali sai a ce ya shayar da shi ruwa kashi hamsin ruwan sama kuma ya shayar da shi kashi hamsin to shi kenan sai a ce to rabi ɗaya bisa goma a rabin kuma ɗaya bisa ashirin sai ya fitar da shi a to kaga inabi shine suka ce shi zakkar shi zata zama hanyoyi uku mai zakkar mai noman inabi duk wanda ya dauka yayi ko dai ya tsibo tsabar inabin ya rika rabawa ɗaya bisa goma ko ya yi tunda su kilo suke kirgawa in ya kai kamar kilo ɗari shida da goma sha biyar haka sai ya cire kilo kashi ɗaya bisa goma kilo sittin da wani abu kenan ko kuma idan zai shanya inabin ne ya bushe ya zama zabib to in ya gama shanyawar sai ya raba guda biyu tunda ya zama muddakar muqtat sai ya bayar da zakkar shi ko kuma in sayarwa zai ya fara diba daga November nan akai ta diba akai ta diba lissafi baya ci ana diba ana lissafi ana diba ana lissafi kila karshen January ya kare sai lissafa dukkan nawa aka siyar to wannan kuɗin da aka sayar in dai abin da aka sayar ya kai wancan nisabin kilo ɗin ɗari shida da goma sha to sai a fitar da ɗaya bisa goma in na damina ne ko ruwan sama ya shayar da shi sai a samu a ba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha har zuwa ƙarshen mutane takwas da Allah ya ambata a cikin suratul tauba na'am ko ya bani bashi
eh lokacin shekarar da tana da kwanciyar yi gwamnati zan biya shi a kuma duba wasu zai zai na ba ni duba shi na kuma a to ai ba ba ba kudi ya baka rance ba masara ya baka rance karanta tana 120 yanzu kuma kuka zo 30 ko buhu kawai za ka yi mashi ai kai kan ma ka yadda ku tattauna magana farashi kwata kwata ba hira farashi to masaran nan ta samu alhamdulillah ko kawai ka samu da ya san gidan ya aika da ita sai kai mashi message ka kashe waya in ka san fitinan ne ne ai muka kai ba ba ku da alaka da kuɗi ba ku da alaka da kuɗi yanzu shi ne zai dauki asara ko ko bai asara ba ya samu lada ya yaye ma wani damuwa shi ma Allah zai yaye mai ya faranta ran wani shi ma Allah zai faranta ran shi kuma Allah ya ga me yayi kamar masu falle ne dai kuka aka yanke farashi kawai haka zaka hakura ka bayar la'ada ciki ne ko la'ada waje ko yace wa minhu na'am
Malam game da samiyar ne, ko da mutum ya a yi a bayyana zuwa a kayi a koyi wanda ya
ya bayyane Akwai wanda aka yi kai mai kuza aka yi mai zamiyar a kai hikima zai biyo baya. Ku za a yi mai a koyi.
eh ba dai a so abin da zai kawar da hankali ai ba in zamiyar sai abin ya zama lalura da kusan ba a da wani zaɓi sai shi yana da abin da zai biya ya ƙi biya yana da abin da zai biya kawai ya ƙi biya kayi kayi ya biya ka dubu ɗarin ka yaƙi sannan kawai ƙila wani ya zo wucewa nan sai ce ga sauri nake lalawa ya san wane ce ga aminin shi haka suke sai ya baka wata dubu ɗari ya ce ka bashi daga dama zai kai mai text wane daga katsina ɗazu ya tsaya ya ce a gaishe ka yana sauri ne ya so ku gaisa ya kuma ba da wani saƙo na dubu ɗari a baka amma na riƙe a madadin garin da nake bin ka tun da lokaci ya yi in ta samu ya ka sa ta a can kawai ya ka tura mai message don ka in amma da sharaɗin sai in lokacin biya ya yi amma misali sai rana ya ce zai biya ka ko sai gobe ma zai biya ka ba dama ka taɓa ko kuma a bai da taurin bashi an ɗan samu akasi ne da kuncin rayuwa haka za ka ɗauki ɗarin ka kai mashi sai ya damƙa sai ka tuna mashi naka ga ka ga kuɗin gashi sai ka tuna mashi sau da ba ko da yaushe ake zamiya ba ita ne zaɓin ƙarshe da za a yi don warware bashi a ƙarƙashin wannan khiyarul aibi ɗin akwai matsalar alkharaju bid da take bijirowa in an ce alkharaju bid daman wani abu ne da yakan bijiro a tsari na mu'amalar mutane na yau da kullum misali zai iya wa wancan abin da ya sayar maka misali yanzu ka je shago ka sai keke ka zo gun mai sayar da keke ka saya ka hau ka tafi gida da za ka zo sayan keken ma haya ka mashin ka hau sai da ka biya ɗari biyar amma da yake ka sai keke kawai ka tuka kekenka ka koma kaje can ƙauyen bayan kwana ɗaya suka fahimci keken nan a kone wuri a lungu walda ne ko ba haka ya kamata ya zama ba kaga akwai aibi to sai ka ɗauki keken sai ka dawo da shi to yanzu matsalar da mai keken zai iya kawowa ita ce matsalar arhara jibin dama sai ce maka to ai kwana biyun nan ka hau keken dubu biyu sura ka zai dawo maka da kudin ka amma zai cire dubu sai ka ce mishi a annabi ya hana akwai hadisin Aisha qa'i akwai al-kharaj bid dama ya zai a gane wannan matsalar shine yanzu da na sai keken na je na gane yana da illa na ajiye shi ina shirin da safi in dawo maka da shi sai na waye gari an saci wa akai masata ni da na sai kai da ka sirrin ko ni da na siya ni da na saya to wannan asarar da za ta hauni inda an sace ita ta sa na ci kudin hayan can da a ce in an sace kai za ka ɗauki asara to da yanzu wannan kudin sai na biya ka alharajo bin dama yanzu ka rufe bakin shi da hadisi bai da ta cewa in ma san fikihu ba zai taɓa kawo maka maganar ba dalili na biyu kuma ya riƙe kuɗinka ya kika siya dubu tamanin bayan kwana biyu ka dawo da shi ya ce sai ka ba shi dubu biyu na haya to ni kuma dubu tamanin ɗina da mai da mai ya ka juya su me yi lissafi nawa ka ci ja ni ka gan suna tun da na ka siya ma suna a da ban wani juya su ba ya ce to kai ba ɗan kasuwa ba ne kenan shi yasa kuɗin ɗan kasuwa ake ce masu almarul batsi ɓoyayyun kuɗi ɓoyayyun kuɗi yanzu za kana da jarin miliyan biyar sai na ƙosai ya gagare ka da safi saboda kuɗin ɓoyayyu ne amma kuɗin manomi da kuɗin makiyayi su kuma almalu zahir bayyanannun kuɗi kai kana da jarin miliyan biyar shi kuma yana da wake tiya biyar sai ci ƙosai har ya ture kai kuma layyada kuluha wa hum yadma'un so da kudin ka boyayyun kudi ne wasu na bashi wasu na cikin kayan da suka ifaya wasu na wata ma ba su shigo ba to shine ma suka malamin da suka zo suka ce to lalle wannan bambancin yayi tasiri wajen tasirin bashi a zakka idan dan kasuwa ya ciwo bashi wannan bashin bashin da yake bi ko wasu matsaloli na bashi a cikin dukiyar shi zakka ba ta hawansu yana da miliyan biyar a ƙasa yana da miliyan sha biyar a bashi zakkan miliyan biyar kawai zai sha biyar kuma Allah ya kawo su amma manomi da za ka je ka ci bashin miliyan biyar sai ka sami masarar da ba fi miliyan hudu ba sai ka yi zakka maganar ai masarar ma ko kasiyar ba za ta biya bashin ba wannan yaran kai kadai kake jin shi talaka ma ba su san shi ba ba su raban su kai wato haqqahu yawma hasadihi da da magana da Allah yayi a nan wurin da a ce akwai matsalar bashi ka dai duba suratul suratul anami ai tsawaita zance akan yi amma tun da kaji an faɗa haka an yi shiru maganar bashi kuma to kai ka shiga haka zaka cire ɗaya bisa goma ka ba talakawa ka ba masu bashi raguwar ka ɗan iya rage na abincinka ku rubuta ka ci gaba da ragewa sannan ba za a kawo fatawar da suke kawo wai ka cire ɗawainiyar da kai ka noma buhu ashirin a gona sai ka ce to ka zuba taki an kiyasta zai ci buhu uku ya ce to saura buhu sha bakwai an ba da kwadugo zai ci buhu biyu saura buhu sha biyar an yi haran farko kuɗin shi buhu ɗaya an yi noma an yi huɗa masu a duba a wannan lissafi kawai tsuran hatsi guda nawa ka fita da shi daga gona in za ka yi wannan lissafe-lissafen sai a baka shawara shawarar da za a baka ta yi kama da shawarar da ibrahim al'adahama ya bayar shi ne to akar makalla in allah ya kai mu baɗi alhaji gaba ɗaya karkai noma a tudun allah ka nema wani tudun kawai kai noma ko a yi maka wasu akwatina-akwatina ko ka tafi duniyan ma can dan an ce akwai ma fetur a can in kai sa'a ma sai ka sai abin ya auki to da aka bashi yana tasiri ne a cikin almalul batin amma bashi baya tasiri a cikin almalul zahir saboda aka manoma ko ka ci bashi kayi zakana nan ba abin da ya bambance ka da wanda ya cire kudin shi yayi to da dukiya ce ta kararraga ta nan ana gani kuma in kake fitarwa talaka za su ta jin haushinka kuma shine ba asu to sai ya ce wa minhu yana daga warware ciniki da khiyarul aibi almusarratu dabbar da aka yi tara nonanta wani yazo ya saye ta shine abin da suke ce mashi at-tasriyatu galibin makiyaya ke yi akuya ce yana so ya kai ta kasuwa ran lahadi mai zuwa ta haifi 'ya'ya biyu ne ko uku ne ko waye tana shayarwa haka sai ta hana ‘ya'yan su sha nona gobe alhamis ba su sha ba juma'a ba su sha ba asabar ba su sha ba lahadi kawai sai kwashe ta da ‘ya'ya sai ga ta da ‘ya'ya uku ɗika-ɗika ga sunan ɓulɓul sai kai kai kai ‘ya'ya uku ji sun sha mama amma yadda hantsar take shi kenan kai kuma ka siyo ta ka zo gida ka tatsa nona da safe ‘ya'yanta suka rasa na sha sai daga baya kake fahimtar e tasriya akai tara nonon kwana uku ne ka tatsa a zatanka na kwana ɗaya ne to shi ma wannan khiyarul aibi ne kawai ka'idar da aka sa anan shine in ka tashi dawo da ita zaka zo da sa'i ɗaya na dabino nawa ne ciyar dabino dubu shida kaga sa'i zai kai dubu biyar to zaka siyo sa'in dabino ko da madarar da ka tatsa ba ta fi gwango ba kuma ko ta kai drum ba yawan nono baya tasiri sai ka siyo sa'in dabino sai ka koro akuyar ya baka kudinka nonon da ka sha sai ka ce an ciyar da akuyar amma ba za a yi kowa ciko ba kuma don lalle ka ba ta abinci ai to wannan abincin shine madadin nonon da ka tatsa nata amma kuma ana kirga wannan a a ha'inci kamar yadda makiyaya ke yi ko a soya waken soya ko waken hausa a farkon zulhijja duk a ba raguna duk cikinsu ya ɓaci ka diga cikin ƙurƙurin ko wasu dabarbaru ko ya masu shaka fashe ko tun zulƙa'ada sai ya masu shaka fashe sai ya su huka-huka sai doka jama'a ta dabarar in ba saba shan gishiri wasu allo da masu ga gishiri da araha na ɗari biyar ka gan shi haka duka wannan ha'inci ne yana ƙarƙashin khiyaru la'aibi in ka saya ka ankara za ka mayar idan ka riga kayanka to sai a kira masana sai su tantance lafiyayyen shi da ba a yi mai ha'inci ba nawa yake kai kuma nawa ka siyar mashi bambancin da ke tsakani da ake ce mashi al'arshu al'arshu da alhamza to sai ya dawo maka da shi yace wa sa'an mutun zai dawo da wan fa yarudduha mutun zai dawo da wannan dabba da akai wa tasriya wa sa'an min tamri da kuma sa'i ɗaya na dabino abinda zai yi kenan wa auma ya tara bayani alaihi ko kuma abinda suka yarjejeniya ko suka yarda da bangarorinsu a kai saboda suna cewa haƙƙul adami mufawwadun ilaihi haƙƙin ɗan adam abin mayarwa ne zuwa gare shi kamar ya yarjejeniya ya zo yake suka yi ya ce zan sai kayan nan amma fa ya ce in fa kasiya ba za ka dawo man da shi ba ba za ka yi man kaza ba za ka yi man kaza ba to in kuka yarjejeniya ka fahimci haka shi kenan ko kuma a da ka sai kayan ka gano da aibi ka dawo mashi da shi ya maka wasu bayanai ka fahimta shi kenan saboda in abu ya shafi haƙƙin ɗan adam Allah na ɗaukar mataki ne dama don kare ka idan haƙƙin naka ne sai ka sariyar to shi ma Allah ya bar magana yanzu kaga diya wajibi ne a biya amma idan yan uwan da ke da diyar da haƙƙin diyar suka ce sun yafi shikenan ba wanda kuma zai iya yin wani abu sai a bar magana yace wa yabutu al khiyaru liman khudi'a kuma zabi na tabbata ga wanda aka yaudara kaga yanzu ya gama khiyaru aibi yanzu ya dawo kuma khiyaru khida'a wannan yaudara ta kowane bangare kila yaudare ka ya duki hancinka misali akwai kayan da suke iya sauka akwai kayan da ke iya tashi ashe kayan sun tashi a farkon satin nan sun tafi sama jiya kuma sun faɗi kuma shi ya sani tunda kai ya fahimci baka san dawan garin ba sai maka maka da tsohon farashi idan kuma kana abin nawa ka sai kayan na ce wallahi dubu hamsin kawo ashirin da uku in baka shi daga sai kake sai ai jiya da safiya a kasuwa suka yi raga-raga za ka dawo yanzu na baka hamsin ashe ashirin da uku ne ko ka karo min dubu ɗaya da canji na ko kuma dai ka karɓi buhunka ka ban kuɗi na to wannan shine khiyarul khida'a abin nan wayar butul khiyaru zabi na tabbata liman khudi'a ga duk wanda aka yaudara ba a so mutun yayi yaudara annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi yasa ya koya wa wani dan kasuwa da da ake yawan yaudara yace duk wanda yazo yayi ciniki da kai man baya ta duk wanda kai ciniki da shi fa kullu khilaba kula kalaba kace mashi babu yaudara babu ha'inci to sai yake cewa au ba a qabla wusulis suqi haka ana warware ciniki shi ma akwai khiyaru alkhiyar a ciki ga wanda ya sai kaya kafin a je kasuwa wannan duka biyun za ta iya shafa su misali ka shigo da tumatiri sai tare ka nan hayarafi sai ya sai ya sai kwallon dubu hudu sai da kai da shi duk kuka karu so gari kai mai tumatir ka ƙaru so ka ɗanci daɗi sai ka ji tumatir dubu sha biyu kawai sai ka je ka dafa shi mana ko ka ci ko takwas ko ga hudunka kaban kwandona kawai shi kenan kaga yanzu mai saye ne ke da zaɓi ko ko kuma a'a kai mai sayen ne aka daka ka tare shi a can ka siya dubu sha biyu sai da kuka shigo kasuwa sai ka ji ana tsaye takwas-takwas ko hurhudu sai ka taba shi ka ce ban kuɗi na ga tumatarinka shi kenan su duka biyan su da ka shi sama aka hana talakkin rukuba ka bari kayan ya zo kasuwa a ji farashin a ko'ina a yayata a bashi mai mai saye da mai sayarwa su yi ciniki har a samu matsaya so da wanda ya tare wani ya sai kaya shi wanda aka saya in yana da hikima wanda ya tare ka a bayan gari ya sai kaya da kai da shi duk kun yi laifi to amma kuma karka yi wata asara kana shigowa gari kasuwar zaka wuce kajiya ake sayarwa in tumatirin ka ne ya sake a can ko sai ka zo da kwanda kamar wannan kwandan fafuki nawa ka ji farashi mai kyau sai ka garzaya wajen shi kaga in kana da hikima don da ya tare ka zai sai kai ka ce dan bar number wayan ka dai in na shigo da shi ya riga kawo maka ya ma ban lambar wayar ka in ta baci zan neme ka wa alaikumus salam kamar da masu kabeji suke eh ya zo gona ya ce kabeji an ce sai daga gare shi sai kwasaye ne gaba ya zama mun ce a yafa mu
a asara shi shi zai asara sai dai in ya iya kasuwanci to akwai dabarar da zai yi kamar ya ba da yanki ce kambayar kamar yadda masu yan kabeji suke yi in yana arha sun fi wulakanci ko zai zo ku gama ciniki eh buhu dubu biyu ya kwashe buhu hamsin dubu ɗari da ya tafi can sai aka taya ɗari hurhudu a cire ɗari uku uku na mota saura ɗari ɗari shi kuma yan shi ma ya wahala ko sai ya ware maka hamsin hamsin wannan duka ba abin da ya dame ka kun yi ciniki dubu biyu ya ɗiba ya ji ya sayar dubu ɗari hurhudu wannan kawai ya ƙirga maka kuɗinka ka taya shi daji saboda da zai saya a wajenka dubu biyu ya tafi da shi a siyar dubu hamsin hamsin sa'ar kasuwa ya samu shi kenan to amma ɗan kasuwan in ya ƙware in yana tsoron ya saya ya cimma ya faɗi fitowa ne kayan nan sun zama yadda suka zama sai dai in ka yadda zan kwashe su in tafi maka da su kasuwa sai ka biya kuɗin mota da kuɗin ɗawainiya duk yadda ta kama sai ka sallame ni to kaga idan ya je aka yi raga sai ka kira shi ka ce to ka shigo da kafar hagu idan yanzu kai ba kai ne ɗan kasuwan ba kai sautu aka baka kai sautu ne don ya kware ya karanta fikihu in yana tsoron wannan sai su irin wanda ya ce a wani ba zan sai kayan nan ba amma ka ban sautinsu sai ka kwasa a sautu in ta yi kyau kai ma ka amfana in ta ƙi kyau ba nauyin ƙwandalar kowa a kan kayar ta kama haka za ka zo mashi da farashi ko ka kira shi ka faɗa mashi ke ka san kabeji a Legas duk arhashi dole ka siyar yanzu haka gashi ana sauke ya ɗari hurhudu shi kenan amma zan miƙa masu mota duka ɗari hurhuɗu in haɗa masu da haƙuri kai kuma ka koke next next level kenan ku in za ka yi na rani ka yi ka tafi a wannan na an dai kun yi ciniki in dai sun saya ko sun biya ko ba su biya ba kuɗin fizin matihim dole ne sun biya in ya kwasa a dubu ɗaya ɗari biyar biyar ya je siyar ɗari huru hudu wai kuma sai ya dawo maka da kake a ai ba haka muka yi ba da ka ga zai bata maka lokaci kawai ma ka shi kotu kama ka shi kotu shi yasa in yazo za ku yi cinikin za ka iya sa waya kana haska kabeji kana haska shi kana haska kabeji kana haska shi eh dokar kasan mu ko kamar ina ga an sa hannu ayyada da ayyada da abin da aka yi rekodin na devices in dai ba AI ta hada ba ko kuma an fahimci an yi wani abu na editing in dai ba maganar editing ko ta za ta yadda to haka yana ba goyi ce a shikenan akwai bukatuwar masu hada-hadar kabejin su zauna su nazarta ka'idojin addini don halattun ta ƙara nuna sosai tunda harka ce mai riba mai kyau ya kamata a ci ta da tsarki sosai wani kullum minal mutabaya aini bai'an manhiyan anhu raddu kowane ɗaya daga cikin mai saye da mai sayarwa wani kullum minal muta baya aini kowane ɗaya daga cikin ma mai saye da mai sayarwa bai an manhiya waɗanda suka yi cinikin da aka hana anhu aka hana mu yin shi to arraddu suna da zaɓi mana duk cinikin da aka hana kaman talakkin ruku ba shi kanshi uzuri ne kana da khiyar ko kuma bai'u hadarin libas ta shigo daga karkara dan binni ya karba siyar mashi za iya warware cinikin a warware cinikin a kira mai kayan ya zo ya sayar da kanshi ko a kira mai sayan ya zo ya saya da kanshi ba wani dan binni ya ya sayan mashi ba duk dai sadda aka fahimci a cikin wata hada-hadar kasuwanci da aka yi akwai banna ko wani abu da yake da bukatar gyara ko cikin nau'ukan kasuwancin da aka hana to akwai arrat wa manishtara shay'a duk wanda ya sai wasu kaya lam yarahu alhali bai ga kayan ba falahu radduhu idza ra'ahu shari'a ta ba shi damar ya mayar idan ya gansu a saɓanin yadda aka yi mai bayani to kaga masu cinikin Allah ne a suke ana mayarwa tunda an fi samun wannan matsalar asu za su nuna maka na taɓa siyan wata kwamfuta daga china a online girmanta da suka nuna za ka sha mamaki da facilities da abubuwan da suke da shi ashe duk ƙarya ne za ka da ta kai faɗin littafin nan amma ba ta fi rabi ba su sun san kyamarorin da za su nuna maka ganta masha Allah masha Allah amma ni ba ma yin kuɗin mayar ba yau mutana dina na kawai a yi lissafi na manta farashin yanzu ta kai wajen shekara takwas to kaga ma cinikin online shi yasa kamar pay on delivery ya fi ku yi ciniki a shirya ya taho da kaya in ya zo dama kai duk ka duba abubuwan da ya kamata ka duba to kayan da ya zo da su ɗin akwai su a wancan abin da kuka yi ciniki a kai na facilities da kake nema to kuma idan ya zo da shi dole ka biya kai kai placing order kai ka ce a kawo dole a lokacin don ka riga ka siya ne yayi kawai abinda kuka yi shine ba za a biya ba sai an kawo kuma zai iya cewa ma ka biya din sannan kayan su taso ina ga kamar masu masu hada zirga zirga da kaya raba kayayyaki ko kai kayayyaki ya kaga ai dole ka biya su kafin ma su tafi da kayanka kaman Korea DHL EMS ne ko da sauransu ai ba maganar ka ce to sai an kai kayan in mun tabbatar sun isa ka a kana zuwa ko za ce a sa a kilo nawa ne kilo nawa ne mu kaza a naira ne ko a dola ne ka biya ya halasta ai haka to kai ma ya halasta ka sai kaya albarnamij shine ka sai kaya saboda wata stika da ke maka bayanin komai da facilities na kaya a ƙarƙashin wannan ka'idar aka halasta cinikin dilar gwanjo kawai gwanjo yake mirgina ka duba stikar mai a wannan hulunan yara ne wannan kayan sanyin yara ne wannan takalma ne wannan kayan mata ne wannan jallabiyoyi ne wannan abaya ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan bayanin da aka yi ya ishe ka sai kai ciniki to amma da aka zo da kaya sai suka zama akasin abinda aka gani to a lokacin kana da khiyarun rat saboda waccan mu'akasar da aka samu to shi yake nufi ana shine wa manishtara shay'a duk wanda ya sai wasu kaya lam yarahu alhali bai ga kayan ba ya halasta ka saya ko baka ganin ba to falahu radduhu idza ra'ahu ya halasta ya mayar da kayan idan suka zo ya gansu wala raddu mashtarahu bi khiyari kuma ya halasta ya mayar da kayan da ya saya da zabi irin kayan da tun farkon saye ka sa khiyaru shar ka ce mishi zan sai kayan nan zan tafi da su ba ni kadai zan rika aiki da su ba za mu je mu shawara in ba su mana ba za mu dawo da su ko ba zan dawo sai rana ya ce ko sai watan gobe ko sai bayan wata shida duk ya halatta ko kuma shi kamfani ya sanya uhuda an gane uhuda ko irin garanti da ake bayarwa za ga za a ba da uhuda illa iyaka kawai abin da kamfanonin suke yi shine ya saba ma shari'ar wasu uhudar ba za a yi maka cikakken bayanin abin da ake so ba in ka zo ka siya misali za ce to kana da uhuda ta shekara daya kana da garanti waranti ko na shekara daya to amma bisa sharaɗin sai ka cike wani fom sai suke baka fom ɗin kafin shekara in ka je ya samu matsala kana zuwa ka ce yana da matsala ya ce ina fom ɗin da ka ciki to ai kai ne baka tambaya ku ne baka faɗa min ba ne to tunda sun san da haka ya kama duk wanda ya saya sai a bashi form din sai to zaka cike wannan form din ko kuma ga site din mu a Google ka je kai sacin ka shiga ka sanya information ɗinka da radda ka siya da hoton nawa da meye da duk ka sa daga da yan sama akasi sai ka dawo sai mu baka wani kayan ko mu baka kuɗin ka mu mun dauki asara kenan yace wai zaka talafa bayyani idan mai saye da mai sayarwa suka samu saɓani wannan kuma ana yawan samu ko wani lokaci har ka gana ta da jijiyar wuya misali ya zo ya sai kaya bayan kwana ɗaya sai ya dawo waya ce zo ya siya a wajenka sai bayan kwana ɗaya ya dawo ce ba ta rike caji ko tana zafi ko ba ta rike eh, data da waye intanet shi kenan sai ka ce kawai kai ka fasa ba kwata-kwata ba ka santa ne a baka dubu hamsin ɗinka sai ce yau shiga sai ta hamsin arba'in ka siya a kai ta da jijiyar wuya kai ba ka da shaida kila shi ba bai da shaida wa ya fi ƙarfi a cikin magana ina ga 'yan kasuwan wakili suna ya suke yi su shi ya ce hamsin ya saya kai kuma ka ce arba'in ka siyar mashi ba receipt ba shaida ba wata alama da za ta nuna cewa kaza kuka saya to a fikihun na musulunci falaqawlu ma yaquluhu al-ba'i'u mai sayarwa ya fi ƙarfi a magana zaka da shi za a fara ta ce ka rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa ga yadda ka sayar mashi yana rantsewa ko ba haka bane kai ka shiga sai dai ka bari sai lahira idan ya kasa rantsewa to sai a dawo maka da rantsuwa kai kuma sai a dawo maka da rantsuwa kai kuma sai ka rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa kaza ka saya to sai a tsaya a haka amma dai me saye ya fi ƙarfi kaga wannan kuma kai mai sayarwa ya fi ƙarfi kai kai yanzu ana koya maka hikima kenan in kun yi a rubuta receipt a baka receipt ya sa hannu in ma da shaidu a sa ko kuma a yi recording ko coverage in aka yi haka shi kenan falakaulu ma ya kulu hulba'i'u maganar mafi ƙarfi ko wanda ya fi ƙarfi a maganar shine shi mai sayarwa shine ya fi ƙarfi to da ka shi za a saurara sai a mika mashi rantsuwa idan ya rantse shi kenan idan ya ƙi rantsewa sai a dawo da rantsuwa kan mai tsaye shi kenan daga nan sai magana ta mutu to yana ga wannan shi ne ƙarshen wannan babi na khiyar sai mu dakata nan wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh inda irin wannan kawai haƙuri ya bi to da amma yin aka ce dole sai mayar to shi wanda aka ba saƙon shi zai mayar idan aka yi rashin sa'a ba zai je kasuwa ba kai za ka ba shi kuɗin mota da na zuwa da na dawowa da na abinci daga yin ka haɗa gara ka sai wani abu na eh a shi wannan ana la'akari da ita satar akwai sakacinka Ina da ka zo kawai akwai gida ka tara, ko baka sa mai gadi ba, wani akwai sakacinka, taka suka sata banda ta talakawa, banda ta talakawa. To da kan an zo za a zaya lissafi an sace totuwa mai totuwa buhu bakwai, wanda da lafiya lafiya za ta yi buhu biyu, kaga akwai tiya takwas ta talakawa da aka sata kenan yanzu sai a cire ta a wannan amma idan mutum bai sakaci ba kwata kwata to shikenan da shi da talakawa su sai musu daje in ba sakaci amma matukar akwai sakaci to za a biya talakawa nasu haƙƙin shi kuma sai ya ji da kaddara kamar ya cire ya ware ta yayi buhu ashirin sai ya shiga da tashi sto sai bar talakawa a nan a tsakar gida wai gobe da safi saboda bayan wahalar fito ko sai wani barawa ya dauki ai barawon ko talaka ne bata yi ba sai ai barawo ne wallahi kayan zakka ya sace yanzu a cikin nassun zaka sake fito da biyu kai akai masata talaka ban san wannan yaran ba Allah ya ce kar su gane yara kun bada wa su gane ba saboda akwai ma sakaci ya za ka shiga da naka ka wani talaka a waje bayan Allah na cewa wani fukara iyali sai ka fifita iyalanka akan iyalan Allah ai ba kawo mutum kuwa sai to fito da biyu sura sha shida kenan sai tsarin cin su Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بحركة